إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونتوب إليك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نحمدك سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ببئثته المكارم قد تجلت فولى الشرك وانهضم انهزاما وساد الأمن بعد الكوف حتى ترك الكون وانتظم انتظاما صلى الله عليه وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إكوة الإيمان اعلموا أن هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار يقول جل جلاله في تعظيم تنزيله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أيها المسلمون يقول جل جلاله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو مؤردون والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآلون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يقول إمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات قال رحمه الله يوضح أن الفلاح هو الفوز والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة للمؤمنين الذين وصفهم بمجموعة من الصفات الإيمانية والأخلاقية مثل الخشوع في الصلاة إعراضهم عن ال... عن اللغو إيتاء الزكاة حفظ الفروج رعاية الأمانات والعهود ويشير إلى أن إلى أن هذه إلى أن هذه الآيات العشر أو ما يلحق بها من الفروض هي مفتاح الجنة الخلاصة هذه الصفات ليست مجرد فضائل بل هي أساس الإيمان التي تؤدى إلى الفوز يقول إمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات قد أفلح المؤمنون قال أي فازوا وسئدوا وحصلوا على المطلوب وهم المؤمنون المتصفون بالصفات المذكورة لاهكا في السورة الذين هم في صلاتهم خاشئون قال ابن كثير رحمه الله الخشوع هو السكون والطمانينة في الصلاة وهو أن يفرد القلب لها وأن يقفز المؤمن بصره إلى موضع سجوده وقد كان الصحابات رضوان الله عليهم يرفعون أبصارهم قبل نزول هذه الآية ثم كفضوا أبصارهم والذين هم عن اللغو مؤردون اللغو هو الباطل ويشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال والذين هم للزكاة فاعلون أن يؤدونها لله وهي حق واحد وهي حق واجب والذين هم لفروجهم حافظون أي عن الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لأماناتهم وأهدهم راء يحفظون الأمانات ويوفون بالأهود وهذه الصفات تشمل العلاقة بالله وبين الناس والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظون على أوقاتهم يحافظون على أوقاتها وتمامها من ركوع وسجود لأنها إماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الخلاصة المعنى يجمع, يجمع ابن كثير أن هذه الصفات هي معابر الإيمان الحقيقي ومن اتصف بها فقد فاز بالجنات لأنها تجمع مصالح الدنيا والآخرة وتؤد طريقا للوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة كما يوضح أن الخشوع هو مفتاح الإيمان الحقيقي الذي يظهر أثره على الجوارح وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مكلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مكلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك إن الله يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى أزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والتقى اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والتقى اللهم اجعلنا من أهل القرآن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم amma ba da ibadallah godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan masallaci a wannan rana ta juma'a domin gudanar da sallan juma'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai ya ce juma'a tana da falala tana da wasu albarkoki tsakanin juma'a zuwa juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye salloli ya kiyaye ayyuka na musulunci in ka zo wannan juma'ar ka zo waccan juma'ar duk kurakuran da kai sai allah maɗaukakin sarki ya yafe maka wal juma'atu ilal juma'a mukaffiratu lima bainakuba tsakanin juma'a da juma'a ana gafartawa bawa abin da ya aikata na saga'ir sunub muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a gyara musu kurakuransu waɗanda za a yafe musu kurakuransu godiya da yabo sun tabbata ga Allah muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya muna masu shaidawa lalle annabi Muhammad shugabanmu ne kuma bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wanda da aiko shi ne kyawun ɗabi'u suka ɗaukaka da aiko shi ne aka kwabar da shirka aka ruguza ta aka rusa ta godiya da yabo sun tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki ɗaya da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ƙarshen duniya ya ku uwa masu imani ku sani wannan rayuwa ta duniya mata'un wani ɗan jin daɗi ne ɗan ƙanƙani wa innal akirata hiya darul karar lahira ita ce gida wanda yake na har abadan abada Allah ya fi mu a duniyar nan ne don ya jarrabe mu ya ga wane ne zai fi yin aiki mai kyau Ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa cikin alkur'ani alladhi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an halicci rayuwa ne aka yi mana rayuwa an halicci mutuwa ne muna gani waɗansu suna mutuwa ba don komai ba sai don allah maɗaukakin sarki ya ga cewa a cikinmu wane ne zai wa kansa faɗa wane ne zai wa kansa wa'azi wane ne zai gyara ya dawo ya ta aikata kyawawan ayyuka ubangiji maɗaukakin sarki cikin alkur'ani suratu gafir aya ta arba'in yake cewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha duk wanda ya aikata mummunan aiki to ba zai samu sakamako ba sai kwatankwacin abin da ya aikata mummuna abin da ka shuka shi za ka girba an shuka gyada an shuka wake an shuka zoɓo an shuka hatsi wani ya shuka shinkafa to kai da baka shuka shinkafa ba ka yi tsammanin girban shinkafa a gonarka abinda ka shuka ai shi zaka girba wani kuma bai yi shukan ba ma damanan ta zo ta kare bai samu komai ba to a ayyuka ma Allah madaukakin sarki yana nusar da mu ne cikin waɗannan ayoyi yana cewa fa abin da ka aikata fa shine za a yi maka sakamako da shi in ka aikata mummuna to sai a saka maka da mummuna shi yasa kabari din nan da ake zuwa kaga za a binne mutum kaga wani kaman ya rungume kabarin kaga wani yana kuka kaga wani yana ta addu'a to fa na cikin kabarin nan in bai gyara ba duk addu'a da za ku masa aikin banza ce ku gane wannan in dai bai gyara ya zama mutumin kirki ya yi kirki ba to duk addu'an da za a yi ba za ta yi masa alkaini ba a mutumin kirki ne ake wa addu'a sai Allah ya gyara masa kurakuran ya yafe masa su amma mutumin banza wanda ya aikata aikin banza wanda ya mutu akan aikin banza wallahi duk addu'an da za ku masa duk yabon da za ku masa na cewa na kirki ne wallahi ba zai fitar da shi ba da haka wannan aya shine Allah madaukakin sarki yake cewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha duk wanda ya aikata munanan ayyuka to ko ba zai samu wani sakamako ba sai kwatankwacinta wa man amila salihan min zakarin aw unsa wanda ya kuma ya aikata kyawawan ayyuka a cikin maza ne ko a cikin mata wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah yana cike da imani fa'ula'ika ya dukulun aljanna Allah ce waɗannan fa su ne masu shiga aljanna yurzaku na fiha bi gairi hisabin za a arzuta su a ba su ci a ba su sha a ba su tufafi a ba su guraren kwana babu ƙididdiga ba ƙwauro kawai zuba musu za a yi Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ga ‘yan aljanna’ ya ce lahun ma ya sha'u na inda rabbihim su fa ‘yan aljanna dukkan abin da suke so suna da shi a wajen Allah ‘yan aljanna duk abin da yake so yana da shi duk ni'imar da yake so yana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi ɗan aljanna wanda shine talakan ɗan aljanna shi ne wanda za a ba shi kamar ninkin duniyan nan guda goma ba ninkin budur goma ba ba ninkin azare goma ba ba ninkin jihar bauchi goma ba ba ninkin najeriya goma ba ba afirka ba ana magana ne akan duniyan gaba ɗayanta ɗan aljanna talaka za a ninka mashi shi iya ninki ninki guda goma wanda shi ne ƙarshe a cikin samun ni'ima a aljanna kaga wani al'amari ai ba ƙaramin al'amari ba ne to sai mutum don jin wani daɗin duniya ɗan ƙanƙani sai asarar waccan lahira ɗin wacce take ta har abada wadda take da jin daɗi na ƙololuwa e wannan ai wanda ya haka bai wa kansa hikima ba saboda haka ayoyin suna kiran mu ne da mu dage mu ta aikata ayyukan alkhairi cikin ayyukan alkhairin nan akwai yin sallan nafila akan lokaci akwai yin sallan farilla akan lokaci da kuma yin sallolin nafilfili zaka ga mutane sun kashe zuciyarsu ba sa sallan nafila in an yi sallah an idar ta farilla sai kaga kawai mutum ya tashi ya fita waje ya je shi kawai ya kama taɗi ko ya je ya kwanta raka'a biyu wanda za ka yi ta a minti biyu ko minti uku ta gagare ka sallan wutiri sallan shafa'i da wutiri malamai suka ce karka kuskura ka yadda ko da wutiri ko raka'a ɗaya ne karka yadda a dare ta wuce maka ba kai ba in an yi sallan isha in ka san ba za ka iya tashi cikin dare ba tashi a gurbin da aka yi sallan isha ka yi shafa'i da wutiri kai shafa'i da wutiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi shafa'i da wutiri in za ka iya kuma can dare karfe biyar karfe biyar saura ka tashi ka yi alwala ka shimfiɗa sallayarka ka sallaci abin da Allah ya nufe ka da shi raka'a uku ne raka'a biyu ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda sai gab da asuba sai su tashi su yi raka'a biyu sai su rakatan fajiri su tafi masallaci wannan abun da istighfari a lokacin da roƙon Allah ba karamin alkai bane duk abin da kake nema an ka daga hannu ka roki Allah Allah madaukakin sarki zai baka sai dai kawai ka jira lokaci ayyuhal muslimun ya ku musulmai yaqulu jalla sha'anuhu Allah madaukakin sarki fa yana faɗa cikin suratul mu'minun suran masu imani Allah ce kada aflahal mu'minun Allah ce hakika masu imani fa sun rabauta sun tsallake sun sha kwana sun haye allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin sallar su akwai kushu'i in sun zo suna sallah sun manta da shanunsu sun manta da gonarsu sun manta da kasuwarsu yanzu kawai sun tsayu ne a gaban Allah maɗaukakin sarki babu kallace-kallace babu juye-juye babu tunane-tunane kawai sun sa tsoron Allah a ransu sallah suke yi in ana sallah ba a magana walladina hum anil lagwi mu'ridun sune waɗanda a kayan wasanni masu kau da kai ne ba su ɗauki rayuwa a bar wasa ba suna kau da kai akan wasanni da dukkan abin da bai dace ba walladina hum lizakati fa'ilun sune waɗanda suke fidda zakka kai noma ka samu amfani to ka cire zakka matukan ya kai nisabin da zaka cire zakka idan kai haka Allah zai ƙara maka Allah zai ninka maka Allah zai sa maka albarka a ciki akwai waɗanda suke yin noma musamman masu noman irin su shinkafa ɗin nan sai a zo da ita a sai ta gaba ɗaya mutum ya sa kuɗinsa a aljihu ya ce ai zan yi ne ai zan yi ne ai zan yi ne sai wata rika ce ma wallahi ni fa ban samu na yi zakkan nan ba to sai wata musiba ta zo ta fada wa dukiyar masu cire zakka Allah madaukakin sarki yana sa albarka a cikin dukiyoyinsu in kana da kuɗi da suka kai ka fitar da zakka ka fitar idan dubu arba'in ne da kai in za a cire mata zakka fa dubu ɗaya ne in miliyan arba'in ne da kai in za a cire mata zakka fa miliyan ɗaya ne duk sauran talatin da tara naka ne to ya za ka kasa Allah ya ce daga cikin sufan masu shiga aljanna akwai waɗanda suke fidda zakka eh ubangiji ya ce wallazina hum li furujihim hafizun sune masu karewa al'auransu masu karewa farjinsu ba za su je su aikata zina ba ba za su je su aikata zina ba illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum in ka gansu da mace sai dai in matar su ce sai dai in baiwa ce suka mallaka lokacin bayi Allah ce fa innahum ghairu malumin waɗanda suka tsaya a aure suka tsaya a bayinsu ai wa'annan ba ababan zargi bane babu komai a kansu ubangiji ya ce fa manifta gawara a zalika fa ulaika humul adu duk wanda ya biyo ta hanya ba wannan ba waɗanda suka bi waɗannan fa su ne fa adun su ne karkatattu su ne halakakku su ne waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah maɗaukakin sarki ubangiji ya ce wallazi na humni amanatihim wa ahadihim ra'un su ne waɗanda suke kiyayewa amanoninsu da alƙawuransu idan kai an baka aiki aka ce yaushe za a samu ɗinkin hula kake ɗinkin riga kake yi gyaran gona kake yi aka ce yaushe za a samu ka duba lokacin da ya kamata ka san za a samu ka ce lokaci kaza za a samu in dai mutum ya cika alkawari to yana da kyakkyawan matsayi a gurin Allah ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi fa huwa munafiqun khalisan abu hudu duk wanda ya kasance a cikin su fa shi cikakken munafiki ne yace wa in samu koda an an zo azumin watan ramadana kaf da shi ake yi a azumi da shi a yi tahajjud da shi a sha ruwa da shi amma a cikin abubuwa hudun nan yana wasa da su gaba ɗaya ko wasu a cikinsu manzan Allah ya ce wa in salla wa in sama wa in hajja wa atamara ko da yana zuwa aikin hajji duk shekara ya je ya dawo yana yin umara manzan Allah ya ce cikakken munafiki ne abu na farko annabi ya ce idan hadasa kadaba idan yayi zance sai yayi ƙarya kana da waya kana danna facebook kana danna whatsapp kana leka tiktok sai ka ɗauko hoton wani da hoton wani ka haɗa ka faɗi kaza ka ɗauki wani abu na ƙarya kai posting kana cikin wannan hadisin kai munafiki ne so ake yi sai abin da ka tabbatar gaskiya ne za ka yi sharing sai abin da ka tabbatar gaskiya ne za ka ɗora manzan Allah ya ce wanda yake a cikin zancen shi sai ya karya yanzu an kai matsayin da mutum ne kuna zaune da shi yana faɗan magana kai ka san karya yake yi shi ma ya san karya kake yi shi ma san da kansa karya yake yi da karan kansa amma wallahi sai ya ci gaba da zance kuma an san karya ne har an zo an faɗi magana a ce wai waye ya faɗa ne in aka ce wane sai a ce kai ku kyale wane wane fa ba a kama zancensa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace to in yayi zance sai ya karya wa idza wa'ada aklafa in an yayi alkawari kuma ci duk alkawarin da yayi saba shi yake sai karya alkawari ya saba dan ya maka alkawari sai ya maka alkawari kaman ba yahude yayi ta karya shi wa idza tumina kana in an amince da shi kuma sai ya ha'inci ha'inci ha'inci ha'inci kala-kala mutane suna nan suna yi ajiye mashin ɗinka wani ya ɗauke ya zo kuma yana taya ka jaje wallahi abokanai sai ka ga wani ya haɗa filan an haɗa waye an ɗauke mashin ɗin wani eh wani aje ya rumbunsa a fasa masa ko bagarsa a fasa a ɗebe kuma a zo ana jaje tare da mutum irin wa'inan ha'inci an amintu da mutum a gida ne a anguwa ne a shago ne sai ha'inci to duk wanda yake yin ha'inci annabi ya ce cikakken munafiki ne eh wai za ka sama fajara kuma in an yi fada da shi sai ya wuce gona da iri amma zagi ɗaya shi ba zai iya haƙuri ba to sai ya yi talatin wannan munafiki ne in za ka rama ɗayan za ka rama kuma da za ka yi haƙuri ma da ya fi ko haka Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kashe mishi hamza ya zo ya ga yadda aka yi gunduwa-gunduwa da gawar shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai ya kashe mutum saba'in akan hamza shi kaɗai Allah sai ya aiko mala'ika da aya mala'ika jibril zo da ita Allah yake cewa wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in har za ku rama ko to ku rama da kwatankwacin abin da aka muku wala in sabartum lahu khairul lisabirin da za ku yi haƙuri kuma haƙuri ma fi alkairi sai annabi ya ce ya yi haƙuri to ba a so ka wuce gona da iri don haka Allah ya ce a cikin sufofin waɗanda za su shiga aljanna akwai waɗanda suke kiyaye amana kuma suke cika alkawari wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda suke akan sallar su su masu kiyaye sallah ne akwai wasu suna nan sai watan ramadan ya zo sai kaga masallaci malam ina ta cika haddasu amma daga ramadan ya wuce ba za ka ƙara kallon su da asuba sun zo sallah ba irin wayannan fa munafukai ne abdullahi dan umar yana cewa irin wayannan kai tsaye suke kirga su a cikin munafukai da haka ka kiyaye kanka ka zama mai kiyaye sallah lokacin ta lokacin sallah ya duk abin da kake ka bari walladina hum eh walladina hum ala sala ala sala ala salawatihim yuhafizun Allah ce ulaika humul warithun waɗannan su ne waɗanda suke masu yin gado alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun Allah ce za su gaji aljannan firdaus ce wacce za su dawwama a cikin ta dan haka mala yace alkulasa yace hadhihi sifati laysat mujarrada fada'ilin bal hiya asasul imani yace wa'annan sufofi da aka ambata ba fa falala bane a ce falala ce kawai a asalin imani kenan waɗanda suke cika wa'inan abubuwa wanda ayoyin nan guda goma suka ambata e tu'addi ilal fawz tu'adda ilal fawz wayannan abubuwa guda goma da aka ambata to suna riskar da bawa ya samu babban raguwa gun Allah madaukakin sarki ya kai labari Imam Ibn Kasir da Imam Al-Qurtubi duka sun yi ta bayanai da yawa a kayan wayannan ayoyi waɗanda suke ɗauke da saƙonni masu girma Allah ya ba mu ikon riko da irin wa'inan ayoyi da dogewa a kayansu e manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin addu'a daga cikin addu'a da yake yi don ya dawwama a kayan tafiya kayan wa'inan ayoyi yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya wanda yake jujjuya zukata ya Allah ka tabbatar da zukatanmu a kayan bin addininka ko ya mukallibar kulubi sabbin kalbi ala da'atika manzon Allah yana yawaita faɗan wannan har wata ran matar shi amaryar shi na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce masa ya manzon Allah wai kana jin tsoro ne kai ma kan zuciyanka ta rinjaye kai ce ina jin tsoro ya Aisha yace ai zukata suna tsakanin yatsun Allah ne yana jiya su yanda ya so in ba kai ta addu'a Allah ya sa zuciyarki ta zama akan daidai ba sai kai ta fadawa cikin abubuwa waɗanda za su halakar da kai da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da zukatanmu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa mu kasance waɗanda suke masu biyayya ga Allah da manzansa waɗanda za su yi rayuwa mai kyau su koma ga Allah maɗaukakin sarki Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa afina fi man afait Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuka wal-afafa wal-ghina wal-maghfira Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuka wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullih اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم إنا نسألك الخير كله اللهم صب علينا الرزق اللهم صب علينا الرزق والمال والخير صبا صبا اللهم آتنا فوق ما نرجو اللهم آتنا فوقنا ما نرجو اللهم آتنا فوقنا ما نرجو اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس ونستجيرك من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله جميعا